الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تلاتون كوكما داع تلاتون قوتا ربيع الأول قوتا قوتا ربيع الآخر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة دريه تلاتون دا ترى كما yau ashirin ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karantar waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam muna cin sirar sahabi sagiduna Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu wanda ake ba mu sirarsa kuma ana faɗa mana wasu mawakif na tarihi a rayuwarsa wato wuraren da ya kamata mai hankali ya tsaya ya kalla ya duba ya koyi da sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu anhu a cikin su kuma ababen da ya kamata a sanar a faɗi duniya ta ji wane ne Khalid radiyallahu anhu za mu tashi al-mawqif as-sabi'u matsaya ta bakwai ma'arakatul mazar ma'arakatul mazar wannan almazar din ɗaya daga cikin garuruwan da iraki shine sai malai ke cewa jahaza shayruwaihi malikul fursi jaishan jarraran sarki da ake ce masa shayruwai dama duk sunan da kajuwaihi dama malamai sun ba da ka'ida cewa suna ne farisi suna ne na mutanen farisa sibawaihi khalawaihi nifdawaihi khamarwaihi dusturawaihi rahawaihi da sauransu ga sunan to ga wannan sharawaihi shairawaihi malikul furus sarkin farisa jahaza jaishan darraran ya shirya wata irin rundina wacce take mai ƙarfi mai yawa ita ce ake cewa aljaishu aljarra wa ata qiyadat aljaishi li akbar qa'idin min quwadihi sannan ya ba da jagorancin wannan rundunar yakin ga mafi girma daga cikin jagororinsa na yaki wato kwamandansa qa'id komanda quwad komandoji da yawa wa huwa qarin ibn qurbas shine jarumin nan nasu da ake ce masa ƙarin ɗan ƙurbas yusaniduhu ƙa'idani kabirani sannan ya ba shi wasu kwamandoji guda biyu a matsayin mataimaka manya-manya wa huma su ne al'anushajan wa ƙabbad akwai ɗaya da suke ce mishi al'anushajan da kuma ƙabbad waɗannan su ne mataimakan shi shairawaihi wa kana hadha al-jaysh yadhummu aidan fulul al-ubullati wal qazimati sannan wannan rinduna ta kunshi jauro saraku waɗanda suka rage fulul jauro wato waɗanda suka rage na sojoji na al-ubulla wal kazima wanda an yi mana batun su a baya al'ubulla marakatul ubulla yakin da aka al'ubulla shi ne mawkifi na shida sannan alkazima shi kuma mawkifi na biyar to yanzu muna mawkifi na bakwai a cikin sara a cikin sojojin da suka shiga wannan yakin na farisa yakin da aka kira shi da marakatul bazar akwai gauro na sojojin kazima da kuma ubulla wanda aka yi yaki da su sannan wa ahlu al-ahwaz sannan kuma da sauran mutanen ƙauyen al-ahwaz su ma sun zo wa faris da kuma asalin sojojin garin farisa din والسواد da kuma garin as-sawad wal jabal da kuma garin da ake ce masa al-jabal duka waɗannan gabaki ɗayan su suna ɗaya daga cikin sojojin da aka hada aka kawo domin ai wannan yakin da ake ce masa ma'arakatul maza wa ta'ahadu bi adamil firari dukkaninsu sai da suka dau alƙawari cewa ba za su gudu ba kowane soja sai da ya sa hannu ya dau alkawarin cewa ba zai gudu ba wa balagat quwwatu farisa sai da ya zama sojoji na farisa sun kai ma yaqribu min as-samanina alfa sai da sun kai kusan 80 sojoji 80 kusan بينما خالد بينما خالد في جيش لا يزيد على ثمانية عشر ألفا الحالي سجوج خالد رضي الله عنه بس دبو قوم شات قصبة بس في دبو قوم شات قصبة وانشان سوكم دبو تمانا كاغنينك ناكي انديكي نينكي وبعد عتي المعركة اللاهبة بدعوة قار إلى البرازي yaƙi wanda aka riga aka shirya a yi shi wanda ya fara balbali shine Allahi ba bi da'wati qarin ila al-biraz aka fara gayyatar wannan jarumin da ake ce masa qarin yazo domin ai fito na fito fastabaqa ilayhi ithnan min al-muslimin sai musulmai guda biyu suka yi rigegeniya waye zai kai zuwa gare shi domin ya gwada kwanjinsa a gare shi dawa dawa Khalid ibn al-Walid wa Abyad al-Rukbani da ake ce masa Ma'aqil ibn al-A'sha an-Nabbashi da Khalid ibn al-Walid da kuma wa Abyad al-Rukban haka ake masa laqabi wato dan fari dan fara a cikin mahaya Ma'aqil ibn al-A'sha an-Nabbashi ya zama su biyu suka yi gaba gaba suka yi rigegeniya waye zai je ya fuskanci wannan jarumin babba da ake ce masa Qarib فسبق معقل على فرسه خالدا سي معقل يقبات خالد رضي الله عنه أكن دوكنسا وبارز قارنا فقتله في الحال سو da aka suka fito na fito da shi da wannan soja da ake ce masa qarin faqatalahu fil hal ya kashe shi nan take wa hajama asim ibn amr ala al anushajan faqatalahu fil hal sannan shi ma jarumin musulunci da ake ce masa asim dan amru shi ma kuma ya fuskanci ɗayan jarumin da ake ce masa al'anushajan faƙatalahu fil har shi ma nan take kashe shi wa badar al-batal al-maimun adi ibn hatim sahabi adi dan hatim radiyallahu anhu al-batal al-maimun wannan jarumin mai albarka shi kuma ya tafi ila al-qa'id zuwa wannan jagoran na farisawa da ake ce masa qabbaz faƙatalahu shi ma ya kashe shi su nawa kenan da an gama da su duka uku da asalin jarumin kwamanda babba da mataimakansa guda biyu dukkaninsu an kai su lahira wa qatala al-fursu ala hanaqin wa ghayzi farisawa dai suka daure suka yi wannan yakin ala hanaqin a cikin kunci wa ghaizin da kuma bakin ciki wa daraba shamlul fursi ba'da maqtali qarin daga nan kuma haɗin kan da farisawa suke da shi sai yawa rawa bayan an kashe jagoran su ƙare wa qutila min al-fursi fil maidan 30 alfan sai da aka kashe sojoji ɗaiɗai dubu talatin a wannan yaƙi da aka yi nan take siwa man gharqa fi dijlata banda kuma waɗanda suka fada cikin ruwa kogin didila suka mutu a cin ruwa su ba kashe su aka yi ba dama akwai wanda zai zaɓi shi da zai yadda a kashe shi ba sai dai ya kashe kanshi kafirai suna da wannan ka'ida suna ganin aibi ne a ce an kashe su a wajen yaki saboda haka sai mutum ya je ya kashe kanshi a ce ya kashe kanshi yayi ba wani ya kashe shi ba to wasu sai suka rika fadawa cikin ruwa suka mutu wannan shine wannan shine al-mawqifu as-sabi'u من المواقف الخالدية رضي الله عنه إخلاصه رضي الله عنه wannan ku kalli wani abu darasin da ake son a fitar mana duka asirorin sahabban nan babu wani sahabi face sai kaga akwai abin da ya fice a ciki yanzu tun da ake magana Khalid baka ji an yi magana ilimi ba ba nan Allah ya aje shi ba damar da Allah ya bashi ita ce dama ta jarumtaka so da ka bai yi wasa da wannan damar da Allah ta'ala ya bashi ba tun da ake magana baka ji an faɗi Khalid radiyallahu anhu a game da abin da ya shafi yaki ba abin da ya shafi ilimi ba sai dai bayanin jarumtaka a fagen jihadi ake ta faɗi to wannan ke nuna maka kowane sahabi daga cikin sahaba a sama akwai abin da Allah ta'ala ya halicce shi dan shi kuma ya zaɓe shi ya aje shi a wannan ɓangaren kuma shi bai yi sakaci da wannan zaɓin da Allah ya masa ba to haka ake son kowanne daga cikin mu ya zama damar da Allah ya bashi ya ci gajiyar ta kafin lokacin sa ya ƙure ikhlasuhu radiyallahu anhu tsantsance niyyarsa da yake da ita wadda ita ma wannan tsantsancewar ta niyya a bar a yi bayani a kan tacci lamma azalahu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an qiyadat al-jaysh a lokacin da sayyiduna umar radiyallahu anhu ya cire Khalid daga jagorancin waɗannan diyaƙoƙan da aka yi kun ga waɗannan yaƙoƙan sayyidina Khalid ya fara yin su ne tun a shekara ta takwas a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi a tafi da shi yakin mu'ta aka kashe waɗannan al'umara thalathatu din aka kashe waɗannan jagorin su uku sahabbai suka yi ittifaki su nada sa to tunda aka nada Khalid radiyallahu anhu shi rika jagorantar yakin musulmai har zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu a shekara ta 18 da ake ma'ariful qadisiyya da ma'arifu da yarmouk wato ma'arifu biladi faris da kuma ma'arifu biladin rum to sai sai na khalid radiyallahu anhu sai ya ce kafirai za su canfi su ce mu musulmai ba mu da wani jarumi sai khalidu saboda haka a tsari na shugabanci kuma ba a san haka sai sayyidina umar ya cire khalid radiyallahu anhu daga wannan jagorancin na yaki ba wai Khalid laifi yayi ba sayyidina Umar yace ya cire shi ne saboda kada kafirai su canfi su rika cewa in ba Khalid ma ba za a ci nasara ba bari a nuna musu musulmai na da wasu jarumomi jarumai masu yawa saboda ka sai sayyidina Umar ya aika masa da wasiƙa cewa ya cire shi amma bari ku ji abin da ya faru in ni ne ko kai ko wani daga cikin mu in ba Allah ya yi mana taimako mai girma ba to shikenan daga nan ƙarshen tafiya ta zo sai mu koma gefe mu ga ma ya zamu rika wannan tafiyar cin dundunniya ya zamu mu rika mata cin wai cin baya mu ga sai mun kai ta ƙasa to ba ba haka Khalid yayi ba lam yazal murabitan sayyidina Khalid radiyallahu anhu duk da an cire shi a matsayin komanda to lam yazal murabitan bai gushe ba a matsayin murabiti in an ce murabiti shine dan dako a bakin boda a wannan zamanin namu kana iya fassara shi da masu aikin custom da kuma masu aikin immigration immigration su hana miyagun mutane su shigo ƙasa customs su hana miyagun kaya su shigo ƙasa to su ne murabitai ko kuma sojojin da ake aje su a bakin boda saboda gudun kan magabta su zo su yaki duk wannan yana cin ma'anar riba wanda Allah ta'ala ya umarni da shi يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آية قرشي آية قرشي سورة آل إمران to bai gushe ba murabitan bi hims sai ya zaɓi garin hims hims gari ne daga cikin biladu asha yana ɗaya daga cikin garuruwa shahararru wanda suke bin abubuwa a cikin ku a yanzu za su ji ana cewa homs turawa suna ce masa homs da larabci ana ce masa alhims ana ce magarin hims ana sa masa alu da lam sannan kuma ana faɗin sa haka babu alu da lam kamar yadda malam nan ya kawo shi hatta marida har sai da rashin lafiya ya kama Khalid radiyallahu anhu duk wanda ya kokan da Khalid yayi radiyallahu anhu akan ga da ya rasu ba a wajen yaki ya rasu ba fa dakhala alaihi abu darda aida sai sayyiduna abu darda'i radiyallahu anhu sai ya shiga wajen sa'aidan domin ya gaishe shi faqala sai ya ce inna khayli wa silahi lallai da wakaina wa silahi da kuma makamaina alama ja'altuhu fi sabilillahi azza wa jalla ina nan ban canza ba na basu a matsayin nayi hubusun su nayi waqafin su fi sabilillahi domin hanyar Allah ta ci gaba da daukaka wadari bil madinati sadaqatun sannan gidana da ya rage a Madina na ba da shi a matsayin sadaka shi ma waqafi ne qad kuntu ashhadtu alaiha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na sanya sayyidina Umar ya zama min shaida a wajen Allah subhanahu wataala cewa na ba da wannan gidan fi sabilillahi shi ma wa ni'mal aunu huwa ala al-islam ku ji yaban da ya sayyidina Umar wa ni'mal aunu huwa ala al-islam kuma madalla da sayyidina Umar a matsayin mataimakin musulunci kun ji fa bayan ya cire shi ne fa wa ni'mal aunu huwa ala al-islam madalla da sayyidina Umar radiyallahu anhu a matsayin mai taimakon musulunci wa qad ja'altu wasiyati kuma na sanya wasiyata da nayi wa infaza ahdi ila umara da kuma zartar da wannan alƙawarin da nayi na cewa waɗannan abubuwa na na mai da su sadaka na sanya sayyidina Umar ya zama shi zai zartar da su faqadima bil wasiyati ala umara Abu Darda radiyallahu anhu ya karbo wasiƙar sayyiduna Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya taho da sayyidina Umar ita فقبلها وترحم عليه سيدنا عمر يكربي wannan wasiyar watarahama alaihi kuma sannan ya nema masa rahama Allah yace Allah ya gafarta masa ya ji kansa to shine sai mala yace fanzur ila al-ikhlas dan Allah ka tsaya ka duba ikhlasi watajarrudi al-kamil lillah da kuma yadda aka tsantsance niyya ga baki daya aka ba Allah ita babu shaubu min ash-shawa'ib babu wani abu da ya zo ya cakuɗi da niyya wanda ba Allah ba ne a cikin niyya walwala'il mutlaqi sannan jiba jibinta wacce take ta kai tsaye zuwa ga Allah da masoyansa lidinihi ga addinin Allah shi Khalidu burinsa addini ya gaba ba wai sunansa ya ɗaukaka ba azalahu umaru anil imarati ka duba fa sayyidina umar ya cire shi daga shugabanci فلم يتغير أما بتنزابا إنه لا يبحث عن الإمارة والله خالد باشو قبنش يكي نيمابا إنما يبحث عن شيء واحد أبو كوي يكي كلا يكي نيما وهو مغضاة الله تعالى ألا يددش كما ألا يددش شكي فأبن دا أكي سنك نيماكي ba wai shugabanci ba ba mukami ba ba a ce kai ne ba ko kai ne ko ba kai bane a ce musulunci shine ko kana da mukami ko ba ka da mukami wace gudunmuwa kake ba musulunci wannan tambayar da ya kamata kowannen mai rika makansa kenan da mukami ba ka da mukami an nada ka ba a nada ka ba me ka dauka kake ma musulunci ci gaban addini wace gudunmuwa kake badawa a cikin ta wannan shine abin da Allah zai taimaki ko zai zai taimake ka a duniya kuma ka je wajen lahira Allah madaukakin sarki ya maka tambaya akai me kai ma addinin Allah shikenan Allah ba mu ikon yi kuma ya sa mu yi dansa